بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يوم alhamis 27 ga watan rabiu thani hijira tana da 1443 wanda ya dace da biyu ga watan sha biyu miladiya tana da 2021 za mu shiga darasin fiƙihu na malikiya a littafin muktasar halil haka ne ba? na muna babin jihad mun tsaya a gaban walahu ba'adahu akhdhuhu bi samanihi muna magana akan ganima idan aka ciwo ganima duk abin da aka san wannan abin na wani musulmi ne ko na wani kafirin amana ne kafirai suka kwace yanzu aka je aka ciwo su da yaƙi aka kwato to kafin a raba ganima ɗin shi mai abin in an gane nashi ne zai karbi abin shi kyauta ba tare da ya biya ko kobo ba wannan in shi musulmi ne ko in shi kafirin amana ne wanda muke zaman lafiya da shi a garin musulmi mun karanta wannan ya wuce an yi bayanai da yawa a ƙarƙashin wannan har ma muka yi bayanin cewa to in an gane abin na musulmi ne sai dai matsalan ba a gane waye mai abin ba an dai tabbatar da kasan akwai abin da daga gani kasan musulmi ke mallakan abin yanzu misali an je an ciwo ganima kawai sai aka ga irin qur'ani rubutun hannu din nan guda goma sha biyu ga su nan a naɗe a cikin ledan su irin wanda yanzu ka kai kasuwa za ka sayar dubu ɗari biyu ɗari uku ka gani ai ba zai yiwu a ce wannan qur'ani na kafiri ba ne na musulmi ne to amma na waye ba a sani ba an bincika an bincika an rasa to yanzu irin wannan za a yi gaban ganima da shi duk da an san na musulmi ne amma in an san me shi tun kan araba to za a ɗauki abin shi a bashi kuma mun karanta cewa kaddara da ba a sanye shi ba sai da aka raba bayan an raba aka gano mai shi don mun bayyana yadda za a yi akwai yadda za a ce fanshi abin shi da sauransu to yanzu muna magana akan ga abin nan na musulmi ne amma ba a gane na wane musulmi ba ne sai da aka riga aka yi rabon ganima ko sai da aka riga aka siyar aka raba kuɗin sannan aka gano ashe abu kaza din nan da aka raba ko kuma aka siyar ashe na wane ne wane na musulmi ne ko kafirin amana ne to shi za mu yi magana ya ce walahu badahu akzuhu bi samanihi walahu ya cancanta ga shi musulmi ko kafirin amana hu bayan an riga an yi rabon ganima in an gane wannan abin nashi ne to za a bashi yana da dama akzuhu ya karbi abin shi amma bi samani da kuɗin abin in siyarwa aka yi kaga can cewa muke walau aka zo majjanan ko wancan zai karɓa kyauta to yanzu tun da an riga an raba ya zamo haƙƙin wani ko an siyar an raba kuɗin abin ya zamo wanda ya siyan kaga haƙƙinsa ne to yanzu an gano na musulmi ne za a ba shi abin shi amma yana da damar ya karbi abin shi bisa manihi da kuɗin da aka siyar. Mota ne bayan an siyar ma miliyan biyu an raba kuɗin a ganima ashe sai aka gano motan alhaji wane ne na lokaci kaza da suka kwata ga takardu ga me ya kawo jojin shi kaf an tabbatar da nashi ne to kai da ka siya sai mu baka hakuri mu ce wani eh kai hakuri da can mun dauka motar na kafire ne muka siyar ma yanzu abin da za a alaji mu yarmar da kudin shi miliyan biyu sai ka karbi motar ka kaga walahu akazahu ba'dahu bi tsamani tunda bayan an riga an raba da kan raba ne za a bashi abin shi kyauta amma yanzu tunda an raba za a bashi amma sai ya biya wannan ainihin kudin bi samanihi kudin da aka sayi wannan abin da shi in ya ga dama kuma zai iya bari ya ce a to tun da an riga an siyar shi kenan ya ga dama zai iya miyar ma da kuɗin ka ya karbi abin shi wabil awwali in ta'addada hakanan kuma idan ya zo zai mai da kuɗin lalle ne ya mai da cinikin farko in ta'addada idan cinikin ya ƙi da dubu misali motar da aka siyarwa wanda aka siyarwa shi ma ya siyar shi ma wannan ya siyar shi ma wannan ya siyar ya bi hannaye sannan aka gano motan wane ne ga hujjojin shi da takardun shi to in ya zo cinikin farko zai biya ba ruwanmu da na biyun an yi asara ko an ci riba kawai wannan cinikin farkon shi zai mai da kuɗi sai sauran su ma su maimaru junan su kuɗi a karko a bashi abin shi amma idan ya ce shi ba zai biya kuɗin cinikin farko ba yana cewa zai biya ciniki na biyu sai mu ce to nakin nashi a rushe mun gane zancen yanzu misali motan shi ne aka zo aka yi rabon ganima da aka zo rabo sai aka ce to wannan mota abin da za a siyar da ita a raba kuɗi yafi sai aka sai da ita miliyan biyu wanda aka siyarwan shi ma ya sai da ita miliyan uku wanda ya siya miliyan uku ya matsu sai wani ya ce in ka sai min miliyan ɗaya da rabi sai ya siya bayan ya siya miliyan ɗaya da rabi kai mai mota ka zo ka kawo hujjojinka akan wannan motar naka ne ba mun ce shi kenan ka mai da kuɗi a baka motan ka ba don ka zo mai da kuɗi ba ruwanmu da wannan asara da wannan riban kawai miliyan biyun nan da aka siya na farko shi za ka miyar in ka miyar a baka in ko ga cewa to ni ciniki na ƙarshen sai mu ce kenan ka tabbatar da cinikin farkon kana tabbatar da cinikin farko hakin ka ya faɗi mun gane zancen dama ai cinikin farkon ne baka yarda ba kana cewa kai na biyun sai mu ce to ka yarda da farkon hakin ka ya rushe ta buka ba mu mun gane zancen shine wabi awwali kaga akwai hikima a ciki ai yawa ba za ba kaga akwai bambanci da mai kamu da shubuwa mai kamu da shubuwa kuma muka ce idan aka samu kididduguwan ciniki ko da yake wannan ba babin shi bane ko ko mu je bai kamu da shi kuwa in aka samu kididduguwan ciniki yana da dama ya kama da wanda yake so an siyar miliyan biyu daga baya kai miliyan uku amma ƙarshe dubu ɗari biyar ce to na kama a dubu ɗari biyar ɗin kuma dole a bar mar a wannan ɗari biyar ɗin saboda me saboda shi ne kamu da shi ko ai ba a riga an raba gurin ba a duk siyarwan da aka yi hakin shi kuma kan wannan duk siyarwan hakin shi yana kan wannan shi kuma wannan dama ai saboda abin shi ne ake so ya bi kadan hakin shi yana tsallakawa sai mu ce to dama hakin naka yana nan hakin ka rushe
haƙƙin sabbin cinikin da aka yi bare saraya shi wanne mai kamu da shi ba zai to ai ba a raba ba yanzu misali wannan gurin na mu biyu ne ba mu raba ba sai malam usman ya siyar ma raban shi ba yanzu ba ya siyar ba ina da daman in yi kamu da shi a hannunka ko sai na ce a to shikenan ni ba zan yi kamu da shi ba mu ci gaba da zama da ke Malam Ibrahim har yanzu in ba mu raba ban ka siyar Malam Ibrahim ina da daman yi kamu da shi a hannun shi ai ba a riga an raba ba shi da mun ma'anan kamu da shi ba mutum ya siyar da abin da ba a raba subhanallah za ka yi kamu da shi ba shine bambanci da wancan ana ya kama mene bai sayar ba su su biyu su ma ba su raba ba sai ku ce ke sayar ma a ana yi mana yanzu misali wa mutum ne gadon ku ne kai kai kai a raba gadon na ana ta jawo ya ka nemo wani wanda dama baka yi suna cewa mu da rikicin shi muke siya ba sai ka ce wallahi gashi ga ya ce to nawa ka siyar min da rabanka ka siyar mar ya baka kuɗi in ya baka kuɗi ya dole ɗayan biyu in ma su miyar mar da kuɗin shi wa in ma ya musharaka da su in yayi musharaka kuma shi mai buɗe ɗan ido ne kai ƙara a zo a raba dole ba ma ki wataƙila kai ɗin ba ba ka da hanyar da za ka ja sai ka siyar ana siyarwa shari'a ta yadda ka siyar mutum ya siya wanda ya siya kuma ya ga dama yana iya zuwa ya zo ya ce a raba kuma dole a raba ka san ka san a ƙa'idar shari'a a ƙa'idar shari'a ba shi shigi amma akwai bin kadun haƙƙi wannan ƙa'idar kowace shari'a yanzu misali rumfan nan sai aka ba mu mu biyar aka ce kun ganin wannan eh an ba ku kyauta ku biyar ba mu biyar aka ba ba ba ruwan shari'a da za ta shekara ɗari ba wanda ya tashi ya ce a raba ba wanda ya isa ya ce dole ku raba kaga ba shi shigi kenan a tsakanin kun yadda ai ku biyar din kun yadda bakin ku ya zo ɗaya akan cewa mu ci gaba da amfani da shi ba ruwan shari'a amma daga ran da ɗaya ya tashi ya ce kai a ban rabona ya kai ƙara to shari'a kuma akwai bin kadin haƙƙi sai ta ce dole a bashi raban shi to mu hudin sai shari'a ta ce to mu raba in mun raba ku haɗa na ku hudin amma tun da wannan ya zo ya nemi raban shi dole a bashi yawwa saboda haka duk mutum eh to duk mutum ai yana da shi in ka ce to ai ba raba mai muce to amma dai ai yana da raban yanzu misali wannan gurin ka kawo mutum kaga gurin nan eh na mu biyar ne kaddar da za a raba yana da ɗaya cikin biyar amma ba a raba ba to amma ai akwai tunda akwai sai siyar in ka siya ka siya ina ka siya ce wallahi ɗaya cikin biyar ɗin gwanna ma ni ma ban san wani bangare ba ne sai nan da aka zo aka raba ne zan san kuɗin da na siya na kurai kuwa na ko yanzu ba akwai wani hikima da ake ba ake sayar da feji za a sayar ma da fuloti ba a raba gurin ba sai a baka allocation ko me ake cewa da me a baka takardun ai komai a cewa sai lokacin da aka raba ne za a ji a nuna ma gurin ba na yi ba wato ka gani eh ko kai ma ka siya kuma kake tafiya Aka maka fasin nan.
na Wannan ne a cikin gado matsayi me din
ba ba su raba kuma.
dama a gadon ne ma fi wayi a gadon ne ma fi wa mutum ya rasu ya bar babban gida yana da 'ya'ya wajen guda goma akwai ɗaya shi yana so a raba ya rasa yadda zai sai je kira wani ya ce ka sayi rabona wanda ya ce zai zo ya shiga gidan ne ya dudduba in yana da damar ya a'auna ya yi komai ya ga in za a raba din ya raban zai kasance kaza shi kenan ya kuyi ciniki ya siya yana siya kai ya fidda kai shi kuma ya zama ɗaya daga cikin 'yan gidan ɗaya daga cikin eh yana matsayin wanda ya siyar mara sai dai ku kuma hakkinku shari'a ta yadda in ba ku yadda ba sai a ce nawa ya siya miliyan ɗaya sai a ce ku haɗa mar miliyan ɗayan shi ku bashi shi ke na wannan rabin ya zama naku shine ma'anar kamu da shi ku haɗa kuna da daman ku sallame shi amma in dai ba za ku sallame shi ba dole ya zama ɗaya daga cikin ku shine aha ya ce wa ujibira fi ummil waladi ala samani ana tilasta fi ummil waladi cikin ummul walada ala samani a bisa kuɗin da aka siyar da ita yanzu misali a ganiman da aka ciyo akwai mace a ciki ita wannan matar a ce ummul walada ce ta wani musulmi ma'anar ummul walada bai wasu ce wanda ya sadaka da ita suka haihu kaga matsayin ta dirran da ya mutu ta yantu ko kuma ba za a ɗaura mata wahala irin na bayi ba to ana wannan halin kafirai sun zo sun kwace ta musulmi aka ciwo ganima bayan an yi rabon ganiman ko an siyar da ita sai aka ji labari ummul waladan wane ne aka ci wane ya gaba ummul waladan ka an same ta amma an riga an gama an sai da ita dubu ɗari ka ce a to tunda an sai da ita zai kara ta yi mace ba zai ba dole ka biya dole ne ka zo ka biya wannan kuɗin dubu ɗarin ka karɓo umul waladanka ta ci gaba da zama na umul walada in ka mutu ta yanku shine wa ujibira fi umul waladi ala samani za a tilasta shi dole ya biya kuɗin da aka siyar da ita kaga wajen su mukatabi sun yi ba mun ce za a bashi zaɓi ba in ya ga dama ya biya in bai ga dama bai bari to umul walada ta fi ƙarfin haka saboda in ka barta bauta za ta yi in ko ka siyo ta ta koma kan haƙƙinta na umul walada yasa dole za a tilasta shi to in ba shi da shi ba wattu bi abihi in da adama idan ya ta- ya zama ba shi da shi ma to dole za a karɓo ta a bashi a matsayin mu wanda za ana bin shi bashi wannan kuɗin da aka sayar da ita amma dole ne sai ya karɓo ta illa an ta muta hiya sai dai idan ba a gane ba sai da ta rasu bayan ta rasu ne za a ce la ai wannan baiwar dama shi ummul waladan wane ne to yanzu ya za mu ce to tun da ta rasu me ya zance fa in ma ya fanso din to me zai fanso abin da yake cikin kabari kaga ta riga ta mutu babu zancen ainihin fansowa au huwa ko kuma idan shi din ya ko haka ne illa anta mutahiya au sayyiduha ko kuma idan mai gidan nata ya mutu to shi ma babu zancen ainihin fansowa tunda mai gidan ya riga ya mutu an sayar da ita kafin a gane cewa ummul waladan wane ne wane ya riga ya rasu to yanzu anan babu zancen fansuwa kawai ta yanzu yanzu masifan Allah ya daura wanda ya siyo ta ne yawa kai na ka ya kana hura hanci ana samu wata baiwa kyakkyawa kaza ci ai baiwar alaji wani ce ummul walada to alaji wani ya zo mai da kuɗi a ce ayya ai alaji ya rasu sai mu ci ai daga ran da ya rasu ta yanzu saboda haka ba zai yiwu mutum ya sayi ya bautar da ɗa ba shi kenan kawai a sallame ta tafi Allah ya ɗaura ma
iyalan ki za su zo su biya ta iyalan wa Iyalan wa.
sisi ba za a biya ba ƙwarai ko sisi ba za a biya ba shi yasa ai yayi istidrak ya ce illa an ta muta hiya aw sayyiduha ka gane ba za a biya ko kobo ba ai dama shi in ka lura babban matsalan da yake faruwa jahilci duk lokacin da za ka yi motsi ya kamata ka san me hukuncin Allah a kai kaga wayannan duk lokacin da aka ce ga wani kayan ganima ne za a siyar ya kamata ka karanta wayannan babin ka tabbatar da in ka siya ban abu ya biyo baya in ka zane ga yadda za a yi in ka zane ga yadda za a yi to mu dole da ce mai gidan yana mutuwa tana hannunka intuwa za ta yi kuɗi na ba ya tafi a iska in ko kana tunanin in aka yaka za ka ja tun farko kar ka siya baiwa a dukiyar ganima saboda in kasiyan zai yiwu a zo kan wannan gabar kwarai kuwa ko yanzu yanzu ba ana gwanjo a je a siya a yi waye waye ba to dole sai ka san hukunci idan ta tashi ya za a yi akwai yadda za a yi a kwarai kuwa to sai ma walau fida'u mu'taqin li ajalin shi mai gida yana da daman ya fanso wanda aka yanta shi zuwa wani ajali ya yanta bawan shi zuwa ajali misali ya ce bawan nan nashi watan ramadana mai zuwan nan in ya kama ka yantu kaga mutakul ajali ko kawai da aka zo kafirai suka kama shi a ganima musulmi suka je suka ci kafirai a yaƙi suka kwaso ganima har da wannan mutakul ajali din da aka zo ba a san mutakul ajali bane sai da aka sayar da shi daga baya sai aka gano ashe wannan bawon wani ne mutakul ajali ga kuma wane yana nan yanzu anan za a ba shi zaɓi in yana so zai iya mai da kuɗin wanda ya siya sai ya ajiye bawon shi a matsayin mutakul ajal ya ci gaba da yamar bauta zuwa kafin ajalin bawon ya yantu in yana so kuma zai iya barin shi a hannun wancan mun gane wannan walau fida'u mutaqil li ajalin ba wa mudabbarin haka nan mudabbari mudabbari shi ne bawan da ya ce masa in na mutu ka yantu ka yanzu wannan bawan yana bauta kafin mai gida ya mutu ne daga ran da mai gida ya mutu ya yantu to irin wannan bawan da ka mudabbarantar da shi aka zo kafirai suka ci shi a ganima sannan musulmi suka je suka ciwo ganima sai da aka siyar sannan aka gane ai mudabbarin wane ne bawon wane ne wanda ya ce in na mutu ka zama da kaga da bawon yana sauraron ran da mai gida zai mutu ne yantu yanzu gashi na an kamo shi an siyar da shi ga kuma mai gidan ya bayyana sai mu ce nan ma kana da dama kana iya miyar wanda ya siya kuɗin shi in ka karɓo bawan naka amma ba in ka karɓo lihalihi ma za su koma halin da suke da mutabul ajalin ka ne aka ciwo shi a ganima an sai da shi dubu ɗari biyu yanzu kana so za ka iya miyar wanda ya siya dubu ɗari biyu shi ka karɓo abin ka kana karɓo shi kuma zai tsaya a matsayin mutabul ajali ajali yana zuwa ya saboda haka yanzu riban ka daga yanzu zuwa kafin ajali ne za ka ji shi a gaba yanzu a ya ce wa lahufi da mutakin da ajalin wa mudabbarin ba li hali ma yace mai gaban wa tarkuhu ma maganan ka ko yana da damun ya fanso su wa tarkuhu ma kuma yana da damun barin su kaga bambanci da umul walada umul walada dole ya fanso amma wannan yana da dama sai ya auna ya gani to mutabul ajalin nan nawa ne ajalin sai ya ce ai dama na ce bayan shekara biyar ka yantu yanzu muna da shekara hudu kan ya yantu nawa aka sai da shi dubu ɗari biyu yanzu kullun aikin nawa zai ka sa abin dan lissafi ne kullun aikin nawa yace tab yanzu yadda ake bukatan bareman nan ai kullun zai rike ka dubu bakwai bakwai kaga dubu bakwai bakwai din nan an yi shekara hudu ya aka ce tab ai zaka samu wajen dubu ɗari biyu ka ce ga ɗari biyun ka ba ni bawa na sai ka karba idan kuma ka buga lissafi ka cewa yan toshi ba riba sai ka ce kawai tafi da abin ba ka sai ya tafi da shi kawai ya sallame ka yan to shine watar kuhuma yana da daman barin su barin mutakun li ajalin da mudabbari idan ya bar su din musalliman li khidmatihima shi wanda aka bar wa din ba wai an bar musu riqab din shi bane fa za a sallama mar ne ya cire kudin shi a hidiman su yanzu misali da can an dauka kinni ne aka siyar maka yanzu ya bayyana mutakul ajali ne tun da ya bayyana mutakul ajali ne ina wanda ya yanta yi zuwa ajalin gashi sai mu ce to gashi nan dubu ɗari biyu aka sai da shi ka biya dubu ɗari biyun bawon kai da hannun ka ya ci gaba da lissafin ajalin ajali ya yi yantu in ka yi haka shi ke ya ci gaba da biya in kuma ka bari ka ce a baka so sai mu ce to sharif da ka siya dubu ɗari biyun nan fa dama ka sani mutakul ajali ka siya saboda haka yanzu daga yanzu zuwa kan ajali ya cika kai kokari ka cire dubu ɗari biyun ka saboda ajali yana cika za a sallame shi kwarai musalliman da hizmati ma haka mudabbari ne ma za a ce to yanzu ba an gane mudabbarin wane ne saboda haka yanzu Allah ya fitar ma da kuɗin ka kafin mai gidan ya mutu mai gida yana mutuwa shi kenan za a sallame shi kwarai kuwa to ya ce fa in mata sayyidul mudabbari idan mai gidanmu dabbari ne mutu namun ba mutuwan shi shine ɗaukiyon shi in sulusi zai ɗauke shi ba to fa in mata sayyidin mu dabbari idan mai gidan mu dabbarin ya mutu fa kamlan istibai kafin shi wanda ya siya ya gama cire kuɗin shi kaga ya gama cire kuɗin shi zai koma hannun mai gidansa ba to yanzu kan ya gama cire kuɗin shi sai shi wannan mai gidan nashi ya mutu wanda dama mutuwar mai gidan shi zai yanta shi to yanzu mai gidan yana mutuwa fa hurrun shi wannan mudabbarin ya ɗin amma kafin ya yanku ɗin in hamalahu sulusu idan sulusin dukiyar mai gidan zai ɗauke shi kasan ka'ida mudabbari duk lokacin da mutum ya bi dabbarantar da bawan shi ya ce na mutu ka yanzu in ya mutu kafin a yanta bawan sai mun tara dukiyar mai gidan gaba ɗaya kaf mun haɗa da bawan mun buga gida uku idan kuɗin bawan zai iya ɗaukan kashi ɗaya sai mu ce to bawa ya ina idan kuɗin bawan ba zai iya ɗaukan kashi ɗaya ba mu ce to nawa zai iya ɗauka iya gwargwadon abin da zai iya ɗaukan shi zai yanka misali mutum ne ya mudabbarantar da bawan shi da ya mudabbarantar da bawan shi sai ana na ana nan sai ya mutu yanzu da ya mutu sai aka ce kaf nawa ya bari a duniya ya ce an gama valuation na abin da ya bari kaf gaba ɗaya dubu ɗari ne bawan ba zai ce tab ai bawan zai kai dubu ɗari biyu kuɗin bawan zai kai dubu ɗari biyu shi kuma kwata-kwata abin da ya bari a duniya ma dubu ɗari ne kaga idan mun ɗauki wannan kuɗin bawa dubu ɗari biyu mun haɗa da dubu ɗari nan nawa muka samu dubu ɗari uku sai mu kasa ta gida uku dubu ɗari uku in ka kasa gida uku kowane kashi nawa zai zama dubu ɗari ɗari sai mu ce yanzu wannan bawan rabin shi ya yantu rabin shi zai bauta kwarai dama ai sulusi ne kadai za a zartar kamar wasiya ne ai saboda haka yanzu wannan bawan shi ake cewa mu'tabul ba'abi yanzu rabin shi ya samu yanci rabin shi kuma za a raba gado da shi mun gane wannan to shine a ƙarƙashin wannan magana yace in hamala sulusu idan sulusi ya ɗauke shi da mai gidan ya rasu aka buga lissafin abin da mai gidan ya bari da aka hada da kuɗin bawan sai aka ga bawan sulusi zai iya fidda shi sai mu ce to shi kenan ya sannan amma da ya yantun nan fa wattu bi ajima bakiya za a bi shi da wancan sauran kuɗin da ya saura yanzu misali ka siye shi akan dubu ɗari ka siye shi akan dubu ɗari yana biya yana biya ya biya dubu saba'in sai mai gida ya rasu yanzu da ya biya ya biya dubu saba'in saura dubu talatin mai gidan ya rasu to yanzu da mai gidan ya rasu aka buga lissafi sulusi zai dauke shi kaga ya yantu ba to yanzu yana yantuwa kai sauran dubu talatin ɗinka kana bin shi shi zai biya ka ya yantu amma zai ci gaba da biyan wannan bashin na dubu talatin har ya gama biya sannan ya zama ba bashi a kan shi yawa yanzu wannan kuɗin ba kamar na kataba ba ne ba kamar na fansa ba ne don kuɗin kataba in kana biya an ka gajiya za a koma bauta shi ko wannan sunan shi bashi kawai yana biya yana biya ko ya kakare ma dai bashi ake bin shi ba in ka nuzu usratin ba da jirafin zamai su mun gane wannan ya ce wannan misalin shi ta san mutarsa yana da matsaloli da yawa wannan maganan ya ce misalin shi ka musulmin kamar musulmi ne au zimmiyin ko kafirin amana da ainihin kafirai suka kama shi da suka kama shi suka kai shi garin su musulmi suka je suka ciwo ganima har da wannan musulmin a ciki aka zo kaga duk ganiman da aka cewa matsayin bayi ne ko amma ashe musulmi ne kafirai suka kama kaga musulmi ba zai bauta ba da asalin shi ne sai da aka raba a ganima bayan an yi rabon ganima ko an siyar an raba kuɗin sannan sai ya bayyana ashe wannan mutumin fa asali shi musulmi ne ba bawa bane to yanzu shi ma ana tabbatar da haka za mu ce ya ɗanfi yanzu kai da aka siyar ma yanzu sunan wannan mutumin ba bawa ba sunan shi da amma nawa ka siya shi kace miliyan ɗaya mu ce to kai malam yana bin ka miliyan ɗaya ka rika biyan shi kana biyan shi kana biyan shi har kuwar wale kaga bashi yake binka amma kai din tun da asalin ka da ne kai da ne kai shine tashbihin wancan eh zai biya mana ha to kyauta ka karbe shi sashi ba kai a kasuwa aka ce ga yi wayannan kaga wayannan karfi eh kamo su muka yi lokacin da muka je yaki mun kamo su a hannun kafirai ne kaga ai abin da aka kamo a hannun kafirai na karfi ai bayi ne shi kenan sai aka siyar maka a matsayin bawa bayan an siyar ma a matsayin bawa sai daga baya kawai aka gano ashe shi wannan mutumin asalin sa fa musulmi ne lokacin da kafirai suka kawo hari ne suka kama shi a matsayin fursunan yaƙi suka tafi da shi yanzu ko musulmi suka je suka ciwo ganima da an ɗauka cewa bawa ne to yanzu kaga ɗa ba zai bauta ba kai kuma Allah ne ya ɗaura ma yanzu gashi ka siya sai mu ce to kuma nan Allah ya ɗaura ma musiba wannan wanda ka siyan dama ɗa ne ba bawa ba saboda haka ya inti malam eh a kunce shi an kunce shi a ce nawa ka siya miliyan ɗaya eh sai mu ce yana bin ka miliyan ɗaya ka rika biyan shi kana da kuɗi ka ka ka bashi in ba ka da kuɗi shi kenan ana bin ka a hankali ka biya ka gane to ai kuɗin an raba shi kudin ganima kan dama an gama ba raba ake ba an raba kowa duk da bashi ya tafi kuma sun raba ba da gangan bane ba ta san ci sai ba a gane kan musulmi audin min kusima wanda aka raba su a matsayin ganima sannan amma fa walam yu'zara fi sukutihima bi amrin idan ba a karɓi hanzarin su cikin shirin da suka yi bi amrin da wani al'amari ba ai lokacin a matsayin ka na mai wayo kuma aini mai hankali ka san kai musulmi ne an zo rabon ganima an saka ka a cikin bayi me yasa kai shiru shirun nan naka me yasa kai ka ga baka da wani hanzari tun da kai musulmi ne me yasa ba za a ji a jama'a ba ai kana faɗa dole za a nutsu a tsaya a bincika a tabbatar in musulmi ne ya ka biyalarta a bautar da musulmi ba to ba ka yi magana ba shine walan yi uzara ba a karɓi hanzarin su fi sukuti ma cikin shirin da dama shirin shi ya kayar aka sai da su to ba a karɓi hanzarin su bi amrin da wani al'amari ba ma'ana al'amarin da a ce me yasa kai shiru ya ce wallahi to aini tun lokacin da ake haniyan ni ban san abin da ake faɗa ba ka san ni kanuri ne daga ƙauye na zo bana jin hausa ko kuma da turanci ke magana ni bana jin turanci kaga wannan hujja ne ko kuma yaro karami ne bai balaga ba kaga hujja ne ko kuma dama dolo ne wawa ne duk wannan hujja ne to ba ka zarin shi da wani al'amari ba kaga wannan mandu kenan ba kaga mafumin maganar shi ne da a ce lokacin da ya bayyana musulmi ne ko kafirin amana ne ya faɗi abin da ya sa ya yi shirin kuma da aka duba sai aka eh lalle wannan abin da ya faɗa hujja ne to yanzu za a sallame shi ba ko kuma mun gane zancen yawwa da in yayi magana kan ai ba za a yi haka ba yanzu bai yi magana ba har aka siyar daga baya aka tabbatar da musulmi ne to kai malam me yasa lokacin da ake ce to ni ai ban san abin da ake ba ka san ni bana jin turanci kuma duk abin da turanci suka yi ko ba na jin larabci duk da larabci kaga hujja ne abin da ba ka ji kan ka san abin da ake yi ka gani ko kuma yaro karami ne ko wawa ne ko lokaci yana cikin rafkanuwa ko wani abu in ya faɗi wani hujja wanda aka karɓi hanzarin shi to yanzu a nan ko kobo ba zai biya ba za a sallame shi shine malam walan yi uzara fi sukuti ma bi amri na yi tsoronta ne bai yi magana ba na me sai a duba halin lokacin da yake ciki a lokacin da ma yana cikin karkarwa ne yana cikin me in a shikenan za ka karɓi hujjarsa ai tsoro shi ma ainihin hujja ne yawwa za a duba ainihin halin lokacin da aka yi abin aka ce a kwarai ko wallahi wannan ba Allah tun lokacin da za ga yin shiru bai masu abin da yake ba daga an abin da za ga yana karkarwa yana ga kamar kashe shi ma za a yi kaza to wannan hujja ne shine walan uzra fi sukuti ma bi amri kaga da za a kalli an zare su da wani al'amarin da suka kawo hujja to yanzu ba abin da wa ina mala ba da mu tsaya nan ko
akwai matsala